babin hadisi wanda yake rarrauna hadisi wanda yake rarrauna wanda ba an faɗa cewa da yawa daga malamai suna raba hadisi gida uku akwai hadisi ingatacce akwai wanda yake kyakkyawa akwai kuma wanda yake rarrauna to an yi bayani a baya akan ingantaccen an yi bayani ma kuma akan kyakkyawa za a yi bayani akan nau'i na uku shine rarrauna walbaiti amrun za anil jufiyi an harisul a'wari an aliyi to wali abi hurairah tasariyu an dawud an walidihi ayyawahan li anasin dawud an abihi an abana wa adud li asani dil yaman hafsan anaitul adani anil hakam wa gaira zaka min tarajimin turam to hadisin da ake kira rarrauna shine hadisin da yake yawo funta daga siffar hadisi kyakkyawa hadisi da ya zamo bai cika sharuɗan da ake bukata ba domin a kira hadisi kyakkyawa inda ya zamo bai cika sharuɗan nan ba to sai ya zamo rarrauna ne rarrauna ne kuma ta yi rashin cika sharaɗin ta fuskar sanadi ko kuma ya zamo ta fuskar matani ne to shi hadisi rarrauna an sanya shi matsayi matsayi ba matsayi ɗaya ba ne akwai wanda yake raunin nasa da ɗan dama-dama akwai wanda raunin nasa ya yi muni kwarai wanda za a ce ma bai halatta a ruwaito shi ba sai an yi bayanin matsayinsa to yadda dai hadisi kyakkyawa yake matsayi-matsayi ko hadisi ingatacce yake matsayi-matsayi to shi ma rarrauna matsayi-matsayi ne wabnu shuzza wabnu salahi abu amr ibn salahi yace shi hadisi rarrauna yana da lissafuwa zuwa adadi mai yawa me yasa aka faɗi wannan magana saboda an ce hadisi ingatacce wanda ya cika sharuɗa guda biyar matukar hadisi ba sharaɗi ɗaya daga cikin biyar dinnan ko ba sharuɗa biyu ko ba sharuɗa uku ko ba sharuɗa hudu ko zamo duk biyar din ma an rasa su sai zamo rarrauna to wannan yasa ya zamo yana da yawa saboda in ka ɗauki wanda ya rasa sharaɗi ɗaya to ta yi zamo ya rasa sharaɗi na farko ko na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar a nan ka samu haƙƙi guda biyar kenan ta yi kuma ya zama ya rasa sharuɗa biyu to biyun ko da na ɗaya da na biyu ko da na ɗaya da na uku ko da na ɗaya da na hudu ko da na ɗaya da na biyar ko kuma da na biyu da na uku ko da na biyu da na hudu ko da na biyu da na biyar ko da na uku da na hudu ko da na uku da na biyar ko da na hudu da na biyar to haka dai ko kuma ya zama a ya rasa sharaɗi na uku ne da na hudu ko na uku da na biyar ko ya zama ya rasa na hudu da na biyar to kaga haka nan kuma in ya rasa sharuɗa uku shi ma adadin sai ya zamo ya haka yawa ya karu kenan shi yasa aka ce matsayi yana da yawa irin su nau'i daban-daban ne wa huwa illa iyaka malamai wanda suke matabbata gaggan malamai a ilimin hadisi suka ce la yufidu a tsaya wannan rabe-raben gaba daya ba wata ma'ana da za a samu karkashinta ba wani abu da za a cimma karkashin karra sannan hadisin da yake ya fi rauni kai tsaye kai tsaye hadisin da yake isnadin da yake ya fi rauni a cikin isnadan da suke kaiwa ga sayyidina abubakar siddiqi shine a ce sadaqatu sadaqatu min musa daqiqi ya ruwaito hadisi shi wannan wato sadaqatu an ce yana da rauni kwarai yana da rauni kwarai a ce ya yi ruwa daga farka dimni a kuma sabahi shi ma mai gaskiya ne amma kuma yana yawan mantuwa ko yana yawan kure a ruwaito hadisi shi wannan farkatu din ba a tumtarsa da cewa yana karya amma dai ya cika kuskure a ruwayar hadisi wannan ya sa malamai suka ajiye ruwayar su gefe ɗaya an ce shi wa fati ɗari da talatin da ɗaya to daga murratu bin shurahil shi kuma wato murratu wato mutum ne wato wanda yake wato yana da rauni shi ma yana da rauni amma wasu suna ganin cewa shi rauninsa mai dama-dama ba ne mai dama-dama ne to walbaiti mafi raunin isnadi amma su malamai suka ce wannan isnadin da shi suyudi ya kawo gaskiyar lamari ba a ce shi ya fi kowanne rauni a cikin isnadin da suke kawa ga abubakar siddiqi sai na abubakar siddiqi ba za a samu wanda yake sun fi wannan raunin saboda wasu a ciki da aka faɗa raunin nasu ba wai ya yi muni ba wanda dama aka fi magana a kansa shine sadakatu da fargado sadakatu an ce yana da raunin hadisi amma raunin nasa ba wai irin ya kai can ya yi zurfi a muni ba yana da muni amma dai bai zurfi a munin ba shi ko fargado an faɗa cewa ma ai ne gaskiya ne laifinsa shine yana yawan kuskure a ruwaito hadisi yasa kamar hadisinsa in ya zo ya samu karfafa da wata ruwayar ai sai iya komawa hadisi kyakkyawa ligairihi sai ya koma hadisun hasanun ligairihi yasa su suke ganin bai dace a ce an sa wannan isnadin ba a ce shi ya fi kowanne rauni daga saidina abubakar tunda akwai wanda ma suka ce da sadakatu din da farkadun duk amintattu ne akwai wanda suka amintar da su to walbaiti sannan kuma mafi rauni gaba ɗaya a cikin isnadin da suke karewa ga iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama shine ruwayar amru a ce amru shamirin zuhufi wanda yake shi'i ne kwarai ya yi zurfi a shi'anci yayin ruwayar hadisi buhari ya ce shi amru din nan munkarul hadisi ya faɗa ko a wani wajen cewa duk wanda ya ce munkarul hadisi ne to la ta hillo ruwayatu anhu a ruwaito hadisi daga gare shi a ba komai bane haka nan kuma an ruwaito ba daidai bane an ruwaito daga hamnu ba enin ya ce laisa bishai jauza jani yake cewa ai batacce ne makaryaci an kama shi da laifin cewa yana zagin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam to shi wannan abu mushamir kenan za shi amur kuma ya yi ruwayar daga wato jabirul jafi jabiru din nan da aka faɗa a alfiyatul hadisi wanda yake wato yana cikin banyan malamai na shi'awa illa iyaka yana da wasu akidu yana cikin akidinsu yana cikin akidinsa cewa nan gaba sayyidina ali zai dawo duniya ya kwashe iyaka inasa inasa ya bar sauran su za su gamu da azaba amma duk wanda suka nasa zai kwashe su ko da yake wasu malaman da yawa sun ce jabiru a fuskar hadisi ba a fuskar akida ba yana da dama don ba taɓa kama shi ya yi ƙarya a cikin hadisi ba ibn mahdi ya ruwaito daga suyanu suyanu yake cewa ai ban taɓa ganin wanda yake mai tsantsani a wajen faɗa hadisi ba irin jabiru shugabatu kuma ya ce ai mai gaskiya ne ai amma fa in ya ce a habara na ko ya ce haddasa na ko ya ce sami ito to wannan ai yana cikin amintattun mutane da za a aiki da ruwayarsu shi yasa shi jabiru da dama-dama ɗin ba don aƙida ba cikin wanda suka soke shi dai akwai nasa'i nasa'i shi gaba ɗaya cewa ya matrukul hadisi sai kuma abu dawuda malamin nasa'in shi ma ya ce laisa indi bil kawuyi fi hadisi ni ina ganin ba mai ƙarfi ba ne a hadisinsa to shi kuma a ce ya ruwaito daga harisul a'awar haris al'awar yana cikin manyan malamai na tabi'ai kuma almajirin sayyidina ali ne radiyallahu anhu an samu wasu da suka ce bai da laifi akwai wanda suka ce kuma ai laifinsa ma har ya kai inda ya kai domin shubatu yana cewa harisu ya mana hadisi amma ina tabbatar muku cewa harisu dinnan ɗaya ne daga cikin manyan makaryata na duniya abubakar ibn ayyashin malamin kira'an nan shi kuma ya ruwaito daga mugera mugera yake cewa duk abin da harisu zai faɗa muku daga sayyidina ali to ƙarya yake muku bai karɓo ba daga gare shi haka na ibn madini ya ce wato harisu makaryaci ne amma dai akwai wasu da suka ce da bai da laifi can can ehem, shi ya sa akwai wanda ma ya littafi musamman albahis an ilali da'ani fil haris albahis a to hafiz said ahmad eh, siddiq umari ya yi littafi albahis an ilali da'ani fil haris to an ali a ce shi kuma ya ruwaito daga sayyidina ali to shi ma dai wannan wasu malaman suka ce da shi suyudi ya kawo a matsayin ya fi kowanne rauni a sinadaran da suke kaiwa ga sayyidina ali ba haka abin yake ba saboda shi wannan isnadin wanda yake gaba ɗaya lalatacce a isnadin shine abin mushami amrunu shamir an gamamsa cewa lalatacce ne sosai amma da jabiru da harisu to an samu sabani mai yawa game da su an samu sabani mai yawa game da su kuma ai shi'awa suna da isnadai da yawa da suke danganawa ga sayyidina ali wanda yake sun fi wa'annan muni sun fi wa'annan muni to mafi raunin isnadi daga abi huraira shine a ce sariyu ya karba Sari ibn Isma'ila wato mutumin kofa ne shi kuma ya ce ya karbo daga Dawudu Dawudu ibn Yazid al-Audi wanda shi Dawudu ya wafata hijira ta 151 shi wannan Dawudu din Buhari ya daga gare shi a Adabul Mufrad wato Buhari ya ruwaito hadisin sa ya kawo hadisin sa a Adabul Mufrad ba wai da aka ce ruwa daga gare shi ya karɓo kai tsaye daga gare shi ba a ai yayi wafati tun kan a haifi buhari da fiye da shekara arba'in amma dai buhari ya kawo hadisinsa a adabul mufrad haka nan ma kuma tirmizi da ibn maja duk sun waito hadisansa sun kawo hadisansa a littafansu shi wannan dawudul audi din shi kuma a ce ya karɓo daga mahaifinsa shine zid ibn abdurrahman ibn al-aswad wanda shi an ce amintacce ne wasu da yawa sun ce amintacce ne kamar ibn hibban sai ya ce amintacce ne ayyawa halin kasancewarsa ya yi rauni rauni na ƙarshe ita wannan ayyubin tun da yake ta zo bayan ma'arfa za a yi mata rabi bisa cewa hali ce to mafi raunin isnadi daga anas ibn malik shine a ce dawo dubnul muhabbari ya ruwaito hadisin wato wanda yake mutumin basira amma daga baya koma zama a bagadada wato an faɗa cewa shi mataruki ne kuma ya kawo ya yi littafi akan akalu wato hankali da matsayin hankali a rayuwa ko a addini wanda a ciki ya sa hadisai da yawa wanda suke mawru'ai shi dawudu dinnan an ce wa fati hijira ta ɗari biyu da shida to a ce ya karbo daga mahaifinsa shine muhabbar ibn kahazan wanda shi ma rauna ne an ce yana da rauni halin kasancewarsa yin ruwa daga abanu da abi ayyash wanda sunansa fairuzu shi wannan yana yi ruwa daga anas a shubatu ya ce abanu dinnan ba wanda za a tsaya sauraron hadisi ba imam ahmad ya ce maturukul hadisi ne ka lissafa cewa mafi raunin isnadan mutanen yaman shine wato ruwayar hafsu hafsu hafsu umar ibn maimun al-araitul adani ina nufin mutumin adan mutumin adan anil hakam inda yake ya ruwaya daga hakam ibn abad al-adani wanda shi wannan hakam ibn abana dinnan ne gaskiya ne ba taba kama shi da maganar karya ba amma kuma ya shi ko mai ibada kwarai sai dai ya cika dimuwa ya cika dimuwa an haife shi jira ta tamanin yau fadi jira ta ɗari da hamsin da hudu to da wani wannan daga tarjamomi istinadai da za a iya haɗawa kamar misali yadda hakim yake faɗa mafi raunin istinadin da ke kaiwa ga saidina umar ko 'ya'yansa shine a ce Muhammad ibn Abdullah ibn al-Qasim an abihi an jaddi yace duk su uku ba wanda za a kafa hujja da shi mafi raunin isnanin da suke kaiwa ga aisha kuma shine haris ibn shilmi shibli daga ummin nu'man daga gareta mafi raunin isnadin da ke kaiwa ga ablan masudin shine shariku daga abi fazara daga abi zaidin daga ablan masudin mafi raunin isnadan mutanen maka shine ablan maimun al-qasiya daga shahab ibn khirashin daga ibrahim ibn zaid al-khuzi daga ikrimata daga ibn abbas mafi raunin isnadan mutanen misra kuma ahmad ibn al-hajjaj ibn rishidin daga mahaifinsa daga kakansa daga qurratu ibn abdurrahmani da kuma daga dukkan ma wanda ya ruwa daga gare shi in dai wannan qurratu din ne to hadisin yayi rauni kwarai eh kamar yadda mutanen sham su kuma isnadin da yafi rauni a wajen su shine muhammad ibn qais al-maslum daga abdullah ibn zahar daga ali ibn zaid daga qasim daga abi umama mafi raunin isnadin mutanen Hurasana kuma shine Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Mulaiha daga Nahshal ibn Sa'id daga Rahaku daga Abdullahi ibn Abbas wannan isnadi na mutanen Hurasan ne yafi kowanne a isnadan su rauni to